الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na tauji na ilmul qira'at wa alaƙatuhu bil ulumin lugawiyyati wa shar'iyya ko kuma taujihu ilmul qira'at bil ulumin lugawiyyati wa shar'iyya tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 64 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala iya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayat da za mu tashi akanta aya ce ta 30 a cikin suratu yunus a shafi na 212 duk da yake dole sai an dan koma baya don a fahimci ma'anar ayar shi sa za mu dan koma baya kaɗan Allah ya ce wa yau manahshuruhum jami'an zarar da za mu taro da su gaba ɗaya nan ya shahi musulmi ya shahi kafirai don babu wanda ba za a tayar da shi ba sun mana ƙulu lillazina ashraku sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka makanakum kenan ku tabbata a wurinku antum wa shurakaukum ku da abinda kuke bauta ba fa zayyalna bainahum sai mun kararrabe tsakankanin su wa qala shurakauhum sai ababen bautar su sun kace ma kuntum iyana ta'buduna bu kasance kuna bauta mu da ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa zaman to mai shaida tsakanin mu da ku asalin magana kafallahu shahidan sai an ka kara ba'ul litakidi an gane ko in kunna an ibadatikum laghafilina mu mun kasance marabkana daga bauta muku an gane ko dama Allah ya ce kalla sa yakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda hunalika to nan ne malamai sun kace asalin huna shine ismul abin nan na isara allamu lil bu'di wal kafu lil khitab hunalika a waccan rana tunda ya ce wa yawma nahshuruhum wasu malamai sun ce hunalika asalinta ta wuri ce a wancan guri inda an kace musu makanakum antum uku. mun gane ko tana ba isha asalinta ishara ce fil makani kamar yadda sun kace amma yuttasa'u fiha wato bil isharati ila zaman hunalika a can ko a wannan rana tablu kullu nafsin ma aslafat wannan ita ce qira'a ta jamhur hamza imamu hamza kisai da khalaf rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin sun karanta tatlu an gane ko madalla to ya hanka ce tatlu shine za ta karanta ana ganewa kullu nafsin ma aslafat kowace rai abinda ta aikata dama Allah ya ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al wasu malamai sun ce tatlu ma'anar shi za su bi bayan ma aslafat abinda sun ka aikata to ai shirka ba abin bayanta amma za su bi bayan waɗanda sun kai ma shirka kamar da hadisi na Abu Sa'id al-Khudri cikin Sahih Muslim ya kawo wannan kaliba cikin Adwaul Bayan kuma kaliba cikin tafsir na Ibn Jarir al-Tabari mun gane ko kenan tatlu ko ya zamanto qira'a karatu ko ya zamanto tatlu wato ittiba bi baya sa akra'ukum masalan kace al-ayat at-taliya asalin attaliya attaliwa ne mana abdullahi domin daga talayat luni to tablu kuma waɗansu malamai sun kace za ta jarraba ikhtibar tunda in ka karanta ka jarrabe abin da ka yi ka aikata wasu sun kace tablu ibnu jarir tabari ya kawo shi to ayinu za ta gani to ai ko lokacin da kake karatu ai zaka ga abin da ka aikata sai dai ba ma'anar shi bace kai tsaye to kadiba cin kuma alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safhata wato 571 ina fata an fahimce ni ta 571 wato ya kawo bayani kan wannan wato kira'a din to in ka diba kuma cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi ya kawo kira'a shadda hunalika nablu kull nafsin ba kullu ba kinan nan domini dai kuma zuwa ga Allah nablu za mu jarrabi kulla nafsin sai zama to mafuli na ma aslafat wa ruddu ila Allah mawlahum alhaq ma aslafat abinda ta gabatar wa ruddu ila Allah mawlahum alhaq za a maida su zuwa ga Allah ubangijin su na gaskiya an gane ko masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safhata abin nan 149 sun kace kowace qira'a daga cikin su tana da abin da yake mata taujihi ko yake istidlali akan na ta taujihi da bil qur'an inda an ka ce tablu tana jarraba Allah ya kira kiyama yau mutum bil sara'ir ko ba kadan bane tatlu kuma ita ko daga tilawa ne fa ulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila ko ba kadan bane iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka min hasiba to waruddu ila Allah mawlahum al haqq za a maida su zuwa ga Allah majibincin lamarin su na gaskiya wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda sun kasance suna aikatawa ko suna kirkira na karya sai ya bace gare su ya buya babu wurin da za a cira to na an ce Allah shine majibincin kafirai kuma ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum to ya an kai haka kuma ya ce waruddu ila Allah maulahum al-haq malamai suka ce akwai wilaya amma akwai khassa wilaya amma ta tadbir wannan ta shahi kowa da kowa wilaya khassa kuma ita ce alwilaya bitta ayyidi wa nasar wannan ita ta shahi ubangiji ne kawai ta shahi masu imani shi yasa ce Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ko ba haka ba da a bambanta tsakanin alwilayat yace alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut faqatilu awliya' ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa والله تعالى أعلم آية تقبى wato ita ce aya ta talatin da ɗaya da talatin da biyu su ma akwai taujihi na ƙira'a cikinsu Allah ce kulman yanzu hukun minas sama'i wal ard ka ce wane ne yake arzita ku daga sammai da ƙasai domin alwaga jinsiya ce an gane ko ba sama guda ake nufi ba ko ƙasa guda duk jinsin arzikin da an ka arzita ku da shi dai daga sammai da ƙasai duk daga wajen Allah ne amma yamliku sam'a wal absara wani na ya mallaki ji wal absara da ni da gani al ta'assamu jinsiya ce domin jinsin ji Qur'ani bai taɓa amfani da jam'i na na ji bai ce al'asma babu cin ƙur'ani sai da ce asama an gane ko wal absara da kuma gani to ita ta al'absar ba dole mai ta zama to jinsiya tun da al'absar jam'i ne mun gane ko sun haɗe hikimomi da suke samu yasa ƙur'ani bai taɓa amfani da kalma ta asama ba ta fuskar balaga saboda ta yi sauƙi ta yi zama takfifi da al'asma da asamu al'asamu ya yi sauƙin ji ya yi sauƙin faɗa kuma sannan sun kace saboda shi ji galibi gudana gani yana bambanta yanzu sai kaga abin yanzu in kana kallo da wanda ke kallo abu da gaba da baya da kudu da arewa ba gani guda suke mishi ba sannan kuma gani kana ganin ja tsanwa da kaza da kaza sun kace to shi ji galibi ko cikin duhu shi na aiki sannan kuma in mutane sun kewaye ka suna jinka ba a cewa wanga misali jin shi na gaba sana wanga jin shi ne mana ko na kudu ko na arewa akwai da hikimomi da sun ka faɗa sannan kuma biyar sa ƙur'ani ya gabatar da samawa akan basau sun ka ce saboda ji ya yi gani kamar muhimmanci ba a sun karasa ko guda amma dai ji ya yi gani muhimmanci sun ka ce saboda mutumin da bai gani an samu mallamai da dama makahi amma kahin ka samu mallami kurma akwai wuya an gane ko yauwa kenan wanda ya rasa ji galibi ya yi samun matsala a rayuwa fiye da wanda ya rasa gani to sun je faɗi abubuwa daban-daban wanda suke nuna cewa dai asama sannan sun kace duk wanda ya ƙiji ba zai ƙi gani ba in ji malam bahaushe kafirai da sun ƙi jin wa'azi sai kuma sun ga sakamakon shi to maganganu ne na malamai waɗanda fawa'id ne ana zan kawo su saboda ɗalibin ilimi ya kwana cikin shirin ko ta kwana to wa man yukhrijul hayya min al mayyit wani na yake fitar da al hayya mai rai min al mayyit daga matacce muna ganewa ko wa man yukhrijul mayyita min al hayy wa yake fitar da matacce daga mai rai imamu ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al'ala al-basri da ibn amir al-kufi da shu'ba sun karanta al-maiti kenan wa man yukhrijul maita min al hayya min al-maiti wa yukhrijul maita min al-hayy an gane ko yawwa kenan su sun karanta bi takhfif asalin su mayyit ne an kai takhfifin shi kamar da suke cewa to in an ce mayyit shine wanda zai mutu mait kuma shine wanda ya riga ya mutu to ya an wasu malamai sun dauki nan da alhayatu da almaut alhissiya ne an gane ko kamar abin da ake gani kenan wa man yukhrijul hayya wa yake fitar da matacce min almayyiti da abin da yake matacce an gane ko yawwa ko ko a ce minal maiti daga abinda ya mutu ko ko mayit zai mutu shina da rai zai mutu tunda mayit sun ce da mayit duma ana su dai sun ce a'a shi mayit abinda zai mutu ne bai mutu ba to ala ayyati hal dai Allah ya san rayuwar su to shine sun kace to hissiya ake nufi al hayya yukhrijul hayya min al mayyiti kwai matacce ne kaza kuma tana hitowa da cikin shi wa yukhrijul mayyita min al-hayy ita ko kaza tana da rai sai a fitar da kwai daga cikin ta muna ganewa wasu kace a'a nan ma'anawiyya ce al-hayatu al-maut ma'anawiyya abinda ba a gani kenan wa man yukhrijul hayya wa yake fitar da mumini min al-mayyit daga kafiri wa yukhrijul mayyita yake fitar da wai kuri yake fitarwa min al-mayyit daga kafiri al-hayy mai rai shine mumini don ya ce au man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ومن يدبر الأمر وانيني يكي تفيد الأمر نا الأمر با الأمر يقول أنا أكره الله شنا تفيد شي با الجنسية مال عبد الله دو الأمر يلا تفيد شي تو فسيقولون الله زاسو تي الله ني to fa qul afala tattaquna kace ba za ku ji tsoron Allah ba wasu sun kace asalin maganar an shafe wani abu a amitum fala tattaquna wasu ka ce a'a afala tattaku na babu abinda an ka shahi asalin shi fa'un ne shi ne harful atfi ga alhamza asalin shi fa'ala tattaku na ne an gane ko saboda alhamza ta tambaya tana shiga gaba shi yasa aka ta gabanin harfin atfi kina sai da mutu an yi atfin wagga jumla fasa ya na Allah ga abinda za su ce faƙul yanzu ka ce fa'ala tattakuna wasu sun ka ce an shahi wani abu a amitun fa'ala tattakuna kina abinda an ka shahi din shi da sun ka kaddara to yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku yi da cewa Allah shi kaɗai cancanta abota mishi ba fa zalikum Allahu rabbukumul haqq to wancanenku wanda ya waɗanga abubuwa shine ubangijinku Allahu Allah abin bauta rabbukum ubangijinku alhaqqu na gaskiya duk wani abu wanda aka bauta wanda ba Allah ba kenan mi ya zanna gogi ƙariya ta kenan bauta madu wani Allah tun da ba su yi komi ba Allah ce tufa ma za ba adal haƙi dubbara ne yake ba bayan gaskiya in ba ƙariya ba fa an na tusrafuna ta yaya ake juya ku da wannan za ka gane da ka kauce ma alƙur'ani da sunna an gane ko akan fahimta ta magabata ta farko ba wanda zaka illa banda to duk wata filozofi da za a koya ma da wani ilimin mantiq da wani hayaniya duk dai karshe dai kabar qur'ani to da kabar qur'ani da sunna to ka gaba banna kawai Allah ya murbai kyau almuhimmin da aka ce wa man yudabbiru al-amr shine daga cikin abin da aka cewa zikrul khas zikrul am eh ba'da al-khas wasu malamai sun tafi akan haka saboda da yace yarzuqukum arzitaku kuma garan bani farkon aya yamliku as-sam'a wal absara da yukhrijul hayya min al-mayyit da yukhrijul mayyita min al-hayy duk suna cikin yudabbiru al-amra sai an ka kawo waɗanga lil inayati bi hasan an ka kawo wanda ya gami yudabbiru al'amura duk al'amur ai shi tafiyar da al'amuran arzitawa yana ciki mun gane go to madalla sai Allah ce to kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala allazina fasaqu annahum la yu'minuna kama haka ne an gane ko haqqat kalimatu rabbika kalimar ubangijinka ta tabbata imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madani yani da kuma ibnu amir ad-dimashqi sun karanta kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala al-jam'i in ka ga dama kenan ka ce kalimomin ubangijinka sun tabbata muna ganewa shi ko kalimatu rabbika sauran qira'a sauran qurra sai ka dauke shi kalimar ubangijin kana a hankalta mu kowa shi na da tashi kalima da ta tabbata akan shi ba sai kun fahimta ba an yi muqabalatul jam'i bil mufrad kenan ko kuma a'a kalimatu rabbika kalima mufrad ne an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa rabbi ko ba ka dan bane sai zamanto shi ma yana nufin jam'i to kalmomin ubangijinka sun tabbata alal ladina fasaku akan waɗanda sun kai fasikanci sun kai ta daga da'a Allah annahum la yu'minuna cewa su ba za su yi imani ba nan fasaku tana nahin kafaru kafirai ake nufi don an ce la yu'minuna ba wancan fasikanci na sabon Allah ba mun gane ko tawo mai ana rama mai hadda alqur'ani mala abdullahi sai ai hattara tun cikin ghafir wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru annahum ashabun nar sai in ja Allah ala alladhina kafaru nan kuma fasa kuna alarama mai har da alkur'ani to kalimomin allah rama mun faɗa ana yin maudu'i kansu ko ba ka nan bane eh wace kalima ce ta tabbata wata mat kalimatu rabbikal amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'i sannan kalimomin allah ana dirasal maudu'iyya qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi sannan kuma yace ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله كما ياتي لا تبديل لكلمات الله ba a canza su ba wanda ya isa shi yasa sai ka bakan ka lahiya in Allah ya zartar da hukunci ka mika waya in ka ce zaka ja da Allah zaka ji makanka mun gani ko yawwa kuma mun yi bayanin da yace la tabdila ba a canzawa shin yana nufin waɗanda a cikin lauhin mahfuz ko ayoyin alkur'ani in mun ce umumi ake ruhi to sai a fitar da attaura da injila da sauran littafan da an ka caccanza su duk da yake ba kalmomin Allah an ka canza ba amma an so ka na dan adam naka ba an canza na Allah mun gane ko in kuma wanda a cikin lauhin mahfuz na da wanda a cikin qur'ani to ai ba wanda ya canza su wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid yawwa ayar da za mu ɗauka ta gaba wadda akwai taujihul qira'at a cikin ta aya ce ta 35 a cikin suratu yunus amma duk da yake dole sai mun koma ta 34 inda Allah ce kul hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu shin cikin ababen da kuke bauta ma akwai wanda ya kage halitta kuma yake maido ta babu to ai su musu yarda da ana maido halitta ba amma dai sun yarda Allah ya yi ta ko to tunda ko Allah ya yi ta ba zai gajiyar da Allah ba Allah ya maimaita ta ko ya sake dawo da ita qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu kace Allah shine yake kagar halitta kuma ya maido ta ko sun yarda ko ba su yarda ba tunda ko in dai sun yarda Allah yi ta to kenan mayar da ita ba zai ma Allah waya ba fa anna tufakuna to ta ina ne ake juya ku qul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqq ka tambaye su shin daga cikin ababin bautar ku akwai wanda ke shiryawa zuwa gaskiya qulillahu yahdi lil haqqi kace Allah shine ke shirarwa zuwa ga gaskiya na Allah mu ana ana an gane ku ko ku kace a'a shi ya hadi yana ta'addi da ila yana ta'addi kuma da lamu inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam qul illahu yahdi lil haqq kace Allah shine ke shirarwa zuwa ga gaskiya to afaman yahdi ila al haqq shin yanzu wanda yake shirarwa zuwa gaskiya a haqqu an yuttaba'a shin shi ya fi cancanta abishi an gani ko amma la ya hiddi illa an yi huda ko ku wanda ba ya shiryarwa sai ma ya shiryar da shi sun da gumki bai da wani abu sai dai a ja shi kaga shi bai iya shiryarwa to in muka duba a ƙira'at da suka zo a wannan aya akwai ƙira'a ta wato abu ja'far an gane ko shi ya karanta amma la ya haddi muna gani da ke ko amma la ya bi yake karantawa ya bi ya yi wa ha'un sukuni sannan kuma sai ma dalun tashdidi sai ka ce amma la ya bi illa an yahuda an gane ko imamu hafs wannan kamar shi ne ake kema wato kaga an yi idgamin harafi wanda yake ba harful illa ba sukuni biyu sun haɗu kuma ba a yi kasara ba amma la ya bi illa an yahuda shi ne imamu shafi'i ya ce wa idgamu harfin qablahu sahha sakinun asirun wa bil ikhfa'i tabbaka mafsida irin waɗannan abubuwan suna da waya wajen karatu amma in ka saba kuma shi kenan an gane ko ƙira'a ta hafsu da yaƙub amma la ya hiddi an gane ko saɓanin ta abu ja'far ya haddi sauran sun karanta amma la ya haddi illa an yi huda duk dai alaramba waɗanda ƙira'o'in asalinsu amma la ya haka jini itta'un ce an kamai da dalun kamar da ya ce wahum ya khisimuna asirin ya khisimuna ya khtasimuna ne ta'un an kamar da tsaru to ya hatadi amma la ya hatadi ne wanda bai iya shiriwa illa an yi huda sai an shirya da shi sai ce amma la ya haddi a kira'a ta abu jafar ko amma la ya hiddi a kira'a wato ta hafs an gane ko rawi ne na asim tun da hafsu ba ƙari ibani hafsu da yaqub sauran kuma sun karanta amma la ya haddi to fa malakum kaifa tahkumun me yasa ba ku shiryuwa ko ku fa malakum me yasa me ku kaifa tahkumuna yaya ne kuke yin hukunci to nan da yace a faman yahdi ila alhaq a haqqu an yuttaba'a malamai sun kace nan a haqqu ba shi na nufin shi ya fi cancanta ba a'a a faman yahdi ila alhaq shin wanda yake shiryewa zuwa gaskiya a haqqu an yuttaba'a shine ya cancanta abi ba shi ne mafi cancanta ba tun da waɗancan ba su da ta cancanta ba balantana a daidaita su da ubangiji wasu ka ce a ɗauki ko da ma sun ɗauki abubuwan su alloli na to a taslimul jadali ko da suna shirarwa abu man yadi ila haqqa haqqu an yuttaba amma la yadi illa an yuda wani na fi cancanta abishi in wancan wasu ka ce a Allah ne ya cancanta abishi don waɗancan ba su da ba su ba shirarwar ba su da wani abu balantana ma a ce abisu mu gane ko wallahu ta'ala a'lam sai da manto a haƙunan ismul tafdil ne amma suliba al-afdaliya to aya ta gaba ita ce aya ta 40 wato da hudu inda Allah ya ce kafirai wa minhum man yanzuru ilaika daga cikin su akwai wanda yake kallo izuwa gare ka afa anta tahdi al-umya yanzu kai kana iya shiryar da makafi walau kanu la yusiruna ko da ba sa gani sai Allah ce to inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an ka inda tawjihin yake Allah baya zaluntar mutane komai shay'an nakira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum masha Allah walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun sai dai mutane kawuna suke zalunta an gane ko Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf an gane ko sun karanta walakinin nasu sai dai su mutane an fusa ya zulimu da kawunan suke zalunta mun yi bayanin wannan in an ce walakin harful istidrakin ya an ce lakin na ita harfu harfu taukid sannan wa nasbin kuma wasu istidrakin sai dai mutane don saboda masu saurari alkur'ani kala-kala ne wani da ya ji na farko yana yarda walakinin nasu an fusa yuzlimu wani kuma sai an ce walakinan nasa saboda yana son yi shakka ba sani kuma fahimta ba yawwa sannan Allah subhanahu wata'ala ce wa yau mai hasuruhum nan babu jami'an cikin suratul abin nan yunus aya ta 28 wa yau mana shuruhun jami'an sannan nan babu saɓanin karatu duk ƙura na shuruhun sun ka karanta shi ko na biyu akwai wa yau ma ya shuruhun aya ta 45 an gane ko wa yau mai yahshuruhum hafs shi ya karanta yahshuruhum sai dai eh, sauran ƙura sun karanta wa yau mai yahshuruhum kamar yadda an ka karanta wancan kina hafs shi kaɗai na ya fita to in muka diba wa yau mai yahshuruhum ranar da Allah zai yi zai tayar da su sai zama to kira'a ta hafs babu intifati cikinta dan ya ce inna Allah la yuzlimu nasa shay'an to wa yawma yahshuruhum ay Allah tunda ya zance ubangiji kira'a ta sauran qurra da shu'ba wanda shi kirawi ne na asim kenan nan qurra guda tara sun karanta wa yawma nahshuruhum ranar da zamu tado da su to nan sai zama to akwai iltifati min al غيب إلى ال... إلى الخطاب نحشرهم رانا دا متادوسو نم في إلي مضارئين يفيد الحال والاستقبال كودا بقى تادو دسو بكنن في إلي مضارئين بعد ما أنا أبن دا ذاعي قبع كنن بابو تمسألة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار الله يتشي كما ديبسو جمع با الدنيا سيوني تن لوكتي نيين دد داد إنك جي دنيا da mala'ikin mutuwa ya bayyana gari ka kare ka ta kari inda baka aikata alkhairi ba konan duniya yanzu in mutum ya shekara goma yana can amana rana guda an kai shi gidan kasu duk sai shi wance daɗin da yake shi yasa bahaushe ce rana ɗari ta ɓarawo rana guda ta mai kaya ya ta'arafu na bainahum suna gane junansu ma'arifa ne Allah ce to kad khasiral ladina kadzabu bi liqa'illah waɗanda sun ka karyata haɗuwa da Allah sun yi asara wa ma kanu muhtadina ba su kasance mi ba shiryayyu bala abdullahi kazzabu sun karyatar bil qa'illahi sai ce ya ce qad khasira alladina sun yi asara to mi sun kai asara ai ana shi khasira yana bukatar mafulun bihi to khasiru anfusahum yace mi faman taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna ko cikin mu'minin ko kun fa'ula ikal ladina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimuna a cikin suratul a'raf al-rafa sannan kuma a'a ba nan sai asara ta tsaya ba in ƴaƴan su sun bi su akan kafirci su ma sun yi asarar su an gane ko tace qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusranul mubin sannan kuma in yayi dama na ana asarar kasan asara akwai ta duniya akwai ta lahira to akwai kahirin da nan duniya ya samu amma akwai da duniya da lahira da ya rasa Allah ce minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yutma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi satami khasira ad-dunya wal akhirah dalika huwa al-khusran al-mubin an ramaka da abun da aka hasara nan an shahe su sai ka kaddara su amma a alqur'anance yadda kudin qur'ani ne zai yarda Allah ya kyauta zo madalla aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta ita ce aya ta hamsin da takwas a cikin suratu yunus inda Allah ce to kul ka ce da su bi fadlillahi da falala Allah wa bi rahmatihi da kuma rahama Allah kalima ta rahma ka kuma cikin alwujuhu wannan za'ir na imamu dama gani can za ka gano ma'anoni ma'ana na rahama take ɗauka cikin alkur'ani fabi dalika to da wancan a to ai abu biyu an ka hudi mala abdullahi kuma aka ce fabi dalika ba a ce fabi zainika ba to fabi dalika ana nufin almazkur ko sun kai su dubu ana iya cewa fabi dalika almazkur eh ban ji ba ba akwai udul kuma tunda kama ma'anar ce an ka hankalta ba domin an da an ce an yi uduli ne daga kallon musanna an kuma zuwa kallon ma'ana ba a kalli lafazi ba sai an kalli ma'ana domin an ce fa bi zainika kenan bi fadl wa rahma amma daga ce fa bi zalika ai almazkur as-sadiq kenan ko sun kai su dubu babu wani matsala fabi dalika to da wannan to me yasa kuma mallam abdullahi ga rahama ga falala kusa kusa kuma an ka ce fabi dalika ba ce fabi hada ba li azamatiha ko kuma domin abin da ya riga ya wuce shikenan yayi nisa qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalika saboda abin takaddama to falyafrahu su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'una to shine an mafi alkhairi daga abin da suke tarawa na dukiya an gane ko imam ibn amir abin nan imam ibn amir ad-dimashqi da imam abu ja'far al-madani da imam ruwais sun karanta huwa khairun mimma tajma'una shine mafi alkhairi da abin da kuke mi kuke tarawa ban sani ko mun fahimta ba yawwa to idan muka duba qira'ata Abu Ja'far da Ibn Amir da Ruwais wanda rawihi rawini na Yaqub sun karanta tajma'una to sai an kace tana da an yi mata taujihi an gane ko bisiyaq as-sabiq da as-siyaq al-lahiq an gane ko domin an ce kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin an gane ko kaga min ma tajma'una sai anka ce kul ara'aytum ma anzalallahu lakum ba a ce ma anzalallahu lahum ba kuma anka ce faja'altum minhu haraman wa halala nan ma kaga ba a ce faja'alu minhu ba kaga kira'a khairu min ma tajma'una kinan ta shiga daga ciki to ita ko qira'at huwa khairun mimma yajma'una ita ita mai wata ja'ura har yanzu tana da taujihi as-sabiq dan yace qul bi fadlillah to tunda qul ai khitabi ne a ga musu gaban su an gane ko to shi ko huwa khairun mimma yajma'una qira'ata jamhur shi ma an ce fa bidhalika falyafrahu ba a ce fal tafrahu ba kina ita ba sun huwa khairun mimma yajma'una sai zaman to ya dace da wannan falyafrahu din almuhimmu dai falal Allah da rahama shi shine amma fi alkhairi daga abinda kuke tarawa in an ce tajma'una ko abinda suke tarawa an gane ko na dukiya domin dukiya kana iya tara ta ta zaman to wahala gare ka ba ka ci ba ka amfani da ita ba ka bari wannan kai amfani da ita kuma baka gina lahirar ka da ita ba karshe kuma sai ayi shegiyar ayi kankurukan kusu ba uwa ba riba mai son karin bayani ya koma cikin alkira'atu wa asaruwa fi tafsiri wal ahkam a safha ta 500 afwan da 58 da kuma ta 872 mun gane ko yawwa to aya ta gaba ita ce aya ta 65 a cikin suratu yunus inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwa as-sami'ul 'alim ka sani ko muna fahimta ba wala yahzunka a'a kafin mu je wannan aya shi akwai aya ta 62 ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun ala ku saurara inji malaman zauri inna awliya allahi lalle waliya allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun nan sai ta zama to la khawfun la ce li nafi wahda babu tsoro guda akan su wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba imamu yaqub ya karanta la khawfa alaihim babu jinsin tsoro a gare su kinan qira'ata yaqub ta fitowa da ma'ana zahiri wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba to nan malaman dawo da suke cewa la annafiya lil jinsi ba ta aiki cikin ma'arifa gashi ko yanzu nan ya ce la khawfa alaihim la nafiya lil jinsi wala hum hum kuma sai da mun to shi ba ma'arifa ne an gane ko to wasu kace saboda an yi atafina ta yi aiki akan ta wasu kuma sun kace wannan ko dai a dauke ta ta yi aiki ko an shafe la wato abin da ya kamata ta aiki a kan shi kidan sai da manto asalin sala khawfa alaihim wala huzna alaihim alladina amanu wa kanu yattaqun wadanda sun kai imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah wadanda su ne waliyan Allah kai imani ya shafe rukunan imanin kullum na amadu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi da kuma wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi cikin hadisi wa kanu yattaquna suna jin tsoron Allah kuma sai ce wa kanu yattaquna yattaqu da fi'li mudari'i ne yufidu tajallud takrar ba a cewa ne ya ji tsoron Allah shi amma yau bai ji tsoron Allah kullu ana buƙatar ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ati al hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan to lahumul bushra su kadai ne adda bushara bai ce lahum wala hunna ba mala abdullahi li taghlibi janibid dukuri ala janibil inas kuma asalin magana al bushra lahum amma sai ce lahumul bushra su kadai adda bushara masu imani ma'ana irin bushara wadda za a yi musu babu wanda adda irin ta ta aljanna amma ba ana nihin sai sun zo lahira za a yi musu bushara ba a tun da nan Allah yana ba masu imani bushara Allah ya sama albarka cikin ayyukanka cikin zurriyarka cikin ƴaƴanka cikin aikinka cikin da'awarka cikin duk wani abu da kake gabatarwa bushara ce kuma Allah ya sa mutane na gari su soka kamar yadda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya so mutun zai ga ya mu jibril ya so shi ko a gaya ma mala'iku su soshi sai Allah ya sa ya zama to cikin masoyan Allah a sama sannan nan kasa kuma a samu ya kabul mutane su yarda da shi kamar yadda wani tambayi manzo Allah sallallahu alaihi mutum zai yi aiki na gari shi ba niyya shi ba a yabe shi kuma sai shiga mutane suna yabon shi yace tilka ajilu bushral mu'min bushara ce ta gauga wanda an ka turo mu'mini sai Allah ce mi lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah kaga a duniya suna da bushara shi yasa masu imani bayan wannan bushara suna da bushara lokacin da za a karbi ransu an gane ko suna da bushara lokacin da za a mi za a karɓi ransu to ya ce fil hayatin duniya in an zo karɓar ransu ba za su yi bakin ciki ba innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cikin kabari kuma za a yi musu bushara daga nan za su fara ganin masaukin su na aljanna an gane ko za a sa musu dausayi na aljanna ya same su bayan wannan kuma in an tashi suna da bushara لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون ابا سو littafin su ta hannun dama ga bushara tun daga nan sun gani wa amma man uti amma man uti kitabu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sannan kuma in sun shiga aljanna ga bushara ma'ana dai fil hayatid dunya fil akhirah kaje dai wurare daban-daban la tabdila li kalimatillahi kuma kakka ji tsoro abdullahi babu wanda sai canza kalimar Allah zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ba irin da adam na ba a zo a kamai wata magana shi yarda da kai shi duk munafikin duniya Allah ya san shi in ya raba ya baka ya baka kuma in yi ya kara babu wanda ya san shahada mutane na wani lokaci sai a zo a rinka ka musu sukan mutane ba tare sun bincike ba sai su dauka karshe sai su tafi cikin nadama to Allah ya ce wala yahzunka qawluhum ko yawa kada ita ce wannan abin nan aya ta 65 kin nan wala yahzunka qawluhum kada magana su ta bata ma da rai imamu nafi' al-madani ya karanta wala yuhzinka qawluhum kada magana su ta bata ma da rai to nan da hazana shine yahzunka da ahzanahu yuhzinuhu duk ma'ana su daya kada ya makanta ma da rai saboda nan fi'ili sulati da fi'ili ruba'i sun bada ma'ana daya in dai ba dokar da kai ba a'a yahzunka kai ya bakanta ma da rai yuhzinka kada ya bakanta ma kwarai da rai sai zama tunan alhamza ta bada ma'ana karfafa ma'ana an gane ko amma da yawa daga cikin malamai suna su cewa kawai nan duka dai ma'anar su guda ka duba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam safha ta 924 mun gane ko yawwa wannan shine abin da ya kamata mu fahimta to nan in ka diba akwai mimun inda sa wala yahzunka qawluhum mala abdullahi bi akwai ta yan mimun tana nan kuma ba iklabi na wurin nan ba tunda babu ba'un balantana tanwini a ce akwai iklabi ko nunu sakina duka babu su eh saban bin arab to wanga mimun ta waqafi ta ba ta iqlabi ta ba saboda ta iqlabi zaka ga an janyo mata sanda ta yi kasa amma wannan ta waqafi ta sunan shi waqful lazim za a tsaya wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a domin asalin magana ta wala yahzunka qawluhum kada ya bata maka da rai to innal izzata lillahi jami'an lalle tabbas buwaya tana ga Allah gaba daya sai in ya gana ma ya dan maka walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina kuma wanda zai baka ba irin tashi ta banun ci tashi ba halitta bace in tabe ka wani shi shi hado maka dan dan shubha mun gane ko to nan abin da sa an ka ce waqful lazim wala yahzunka qawluhum sai ka tsaya kada bakanta maka wala ya hazunka kauluhum kada magana su ta bata ma dare irin abin da suke faɗi game da wahayi ko abin da suke faɗa game da Allah ko abin da suke faɗa game da kai ko abin da suke faɗa dai na karece karece da soke soke sai ka tsaya saboda magana ba ta hadu da waccan ba li anna al izzata lillahi jami'an shi ne asalin maganar an gane ko domin dan sun ce dan sun ce innal izzata lillahi jami'an bai makanta ma manzo da rai ai gaskiya ta son ka faɗi ba a cewa wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an da sun ka ce lalle tabbas misali da magana su ce ai da ba za ta bakanta ma manzo da rai ba don cewa Allah shine ke da buwaya wanda ba zai bakanta ma manzo da rai ba shi yasa malamai suka ce waqful lazim ne to in ba ka wuce to dole sai an yi bayani a ce to wannan an hada su amma rarrabe suke to innal izzata lillahi jami'an don saboda buwaya gaba ɗaya ga Allah take kenan duk abin da suka faɗa kada ya dame ka huwa sami'ul alim Allah shi kadai ne mai ji al'alimu kuma masani in tabe nan hasr guda biyu a akwai na farko mubtada shine huwa as-sami'u ya zami ya zan khabar shi kuma khabar ya zami ya zan ma'arifa to idan mubtada ya zan ma'arifa khabar ya zan ma'arifa ya fada hasr huwa as-sami'u Allah shi kadai ne an mai ji ma'ana irin ji na Allah babu irin shi ba wai dan saboda babu mai ji ba cikin halittu akwai masu ji amma irin na Allah ne babu hasar sai da mun tona min idafi ba wai kusa babu mai ji ba tunda Allah ya faɗa mutane suna ji al-alimu kenan kuma huwa al-alimu Allah shine ke da cikakken ilimi babu mai ilimi irin na Allah duk ilimin ka da kai kwana ya taimaka sama kai kanka baka san inda kake ballanta na ilimin ka an gane ko shi kuma isan jin Allah ya kewaye komi malamai masu magana abin nan wani mai muhadara a ƙasar Saudiya ana kiran shi Abdul Wahid Al-Maghribi ba maghribi ba na kasar marok maghribi an gane ko suna yin muhadarat waɗanda ake ɗauka ana yadawa yake cewa cikin wata muhadara ta shi innahu Allah ya ce la takhtalifu alaihi lughat yarurruka ba su bambanta ga Allah bari a ce ga wani yare wanda zaka yi Allah bai san shi ba wala taltabisu alaihi al-aswat sautuka ba su rikita Allah duk magana da aka yi kasuwa kaf da kasuwoyin duniya ma gaba ɗaya babu magana da ta takubce ma Allah amma kai kan zasu kai yanzu mutum biyu suna magana suka ce Allah ku dakanta ai min da guda guda an gane ko kenan nan kaga akwai alhasru cikin as-sami'u akwai alhasru cikin mi al-alim sannan to as-sami'u mai ji al-alim mai mi masani to kowanne daga cikin su yana da ma'ana kuma in an hada su kuma sun bada mi sun bada ma'ana domin akwai wanda adda ilimi amma bai ji kurmana akwai wanda kuma shi na da ilimi akwai wanda masani na amma bai ji kina yazon kurma akwai wanda kuma kurma ne yana ji amma ba ban ilimi bane muna da masu ilimi muna da masu ji amma yanzu babu ilimi gare su kinan nan hadawa an hada ilimin Allah kinan da asami da alaimi hada sun ba da ilimi wanda a tare da ji ko ji wanda a tare da ni da ilimi mun gane wannan ko to sannan kuma yasa waɗannan ayoyin su an ka kawo ba a ce innahu huwal ghafurur rahim ba ko tawwabun hakim sai aka as-sami'ul alim saboda ana zancin abinda kafirai suke faɗa da makircin da suke shiryawa to dan haka sami'un Allah yana jin duk abinda suka faɗi ko wanda sun ka faɗi gaban ka ko ko can boye alimun Allah ya san niyoyin su kuntar da hankalinka wallahu ta'ala a'lam to kafin mu je aya ta gaba da zamu dauka mun dan yi mantuwa a ayar da ta gabata aya ta 58 wajen kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrah kun gane ko ruwaisi ya karanta fa bi dalika faltafrahu bitta kinan nan falyafrahu kama ana cewa ne a gaya musu faltafahu kuma nan kama ana ba su labarin ne ku yi farin ciki ku masu imani sai zaman toki nan falyafrahu akwai iltifati faltafrahu babu iltifati tun da kul lahum huwa khairun min ba yajma'un ko min ba tajma'una shi wais da rawina yaqub da ibnu amir da abu ja'far sun karanta huwa khairun min ma tajma'una sai zama to kenan sun karanta da ta'u a qira'atar wais kagaran babu iltifati don yace fal tafrahu huwa khairu mimma tasma'un amma ibnu amir da abu ja'far sun karanta fal yafrahu amma sun karanta huwa khairu mimma tajma'una idan kuma mun to mimma tajma'una iltifati ne zuwa ga mu'minai an ce fal yafrahu huwa khairu mimma tajma'una anta an gane ko yawwa sai da mutu akwai iltifati tun da an yi falyafa wallahu ta'ala ala to ayi da zamu dauka yanzu ta gaba ita ce aya ta wato 71 a cikin wato suratu yunus kenan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce watlu alaihim ka karanta musu nan bai ce wa alaihin nan Qur'ani ba maza ɗaya da aka ranta wani hadda mata sannan kuma ya ce na ba a nuhin labarin annabi nuhu bai ce bil haƙƙi ba
alhali ko can sai ce na tulu alaika min nabi musa wa fir'auna bil haqqi ko ba karan bane wa tulu alaihim naba abu ne adam ya ce bil haqqi ba shi ke mun zo labarin annabi ba gaskiya bane da zuwa bin cikin qur'ani gaskiya ne dan bil haqqi dan dan ba a kawo shi ba shi ke mun ga labarin ba gaskiya bane to iz qala li qaumihi lokacin da annabi nuhu ya ce mutanen sa ya qaumi ya ku mutane na asalin shi ya qaumi ne an ka shahi ya um duk qur'ani babu nan kace ya qaumi amma asalin shi ya qaumi ne sai aka ce ya qaumi saboda gari an shahi ya um ibab in kana kabura alaikum maqami in matsayina nan maqam daga qama ya qumu matsayina yayi muku girma ko ko maqami tsayuwar da nake ina muku wa'azi domin kiyam akwai tsayuwa wanda ana ganinta akwai tsayuwa wanda ba a ganinta ita ce ta matsayi ce to in matsayi na yayi muku girma ko ko tsayuwar da nake yi ina muku wa'azi yayi ta yi muku girma wa tafkiri bi ayatin lahi kenan kuma tunatar da ku da nake yi da ayoyin Allah al-hissiyyati wal ma'nawiyya ko sun yi muku nauyi dan ya ce alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisaqa dan ya tura da su da ayoyin Allah al-kauniyya kenan da shar'iyya da kauniyya da sun shiga ciki kafin dan qur'ani ne ya zuwa ce ayoyin Allah kawai da an karantawa da kuma babu wahala to fa'ala Allah tawakkaltu kenan ga Allah ne ni dogara nan wanga shi da ake ce mamu mala abdullahi fa'ala Allah tawakkal dalilul jawab eh akwai hasu fa'ala Allah tawakkaltu asfi tawakkaltu ala Allah kina ga Allah kadai ne dogara to amma da yace fa'ala Allah tawakkaltu shar'i na ya gabata wanga ana kiran shi wato jazaul muwafaqa ko jawabul muwafaqa ko dalilul jawab dan yace in yayi musu girma matsayin shi da wa'azin da ke to fa'ala Allah tawakkaltu ai shi ne kina jawabu shar ba shi da wannan ba fa'ala Allah tawakkaltu ba ma jawabin muwafaqa domin ko yayi musu girma ko bai musu girma ba shi ne ga Allah ya dogara ina sai zama to in kana kabur alaikum maqami wa tazkiri bi ayati Allah faf'alu bi ma shi'tum fa'ala Allah tawakkaltu domin ko sun ko sun yadda da abin shi kawai ko musu yadda da abin shi kawai ga Allah ya dogara wannan ba shi ne jawabin shar da haɗu ta tabbata shayi shi tun da in ka ce wanda shi ne jawabin shaɗi kenan in sun yarda da shi kenan bai dogara ga Allah in tsayuwar shi ba ta yi musu girma ba da tunanin da su yi kai sai da mutu kuma bai dogara ga Allah ai sun kone hari ga Allah ya duba ya ce fa ala Allah tawakkaltu sai ce fa ajmi'u daga ajma'a yujmi'u ijma'an tattaruwa daga nan an ka samu ijma'in malamai sun yi baki guda ke fa ajmi'u amrakum ku tattara al'amarin ku wuri daya ku yi baki daya wa shuraka'akum ku tattaro duk allolin ku an gane ko yawwa kinan nan kaga bai da wani shakka akan su imam ruwais wanda rawi ne na yaqub ya karanta fajma'u amrakum an gane ko kenan ku hada al'amarin ku daga jama'a ya jima'u ya an ce a jima'atu alal amri kenan na shirya ma al'amari na dukufa akan shi idza ahkamtahu sun kace ajma'a alal amri idza ahkamahu wa azam wa azama alayhi kenan idza ahkamtuhu wa azamtu alayhi kenan fajmi'u fa ajmi'u amrakum kenan ku shirya al'amarin ku shi ko fajma'u amrakum ku hada al'amarin ku ban san da kun fahimta ba to wa shuraka akum da kuma allolin kuma ku tattaro su ba sani ko mun fahimta ba to wa shuraka akum imamu yaqub al-hadrami al-basri ya karanta wa shuraka akum an gane ko yau wa shuraka akum to yance wa shuraka akum a gara a jamhur kira sai mutu atafina akan mi akan amrakum amrakum wa shurakaakum amma shi yakub da karanta wato fa ajmi'u tunda shi ba abin nan ne wato yakub shi ya karanta da fuskoki kenan guda biyu tunda ruwais rawi ne nawa rawi ne na yakub nan sai zama to rawin shi guda ya karanta fajma'u sauran gudan kuma ya karanta rawa shi kuma ya karanta fa ajmi amrakum wa shura to amma wa shuraka ukum shuraka su dukan sun karanta shuraka ukum to sai malamai sun kace to kenan tunda sun karanta wa shuraka ukum dukkan su guda biyu ina fata an fahimce ni yadda za a taujihin wannan qira'a shine eh an karanta shi shuraka ukum bi taqdiri ala annahu asfun ala amrikum bi taqdiri mudaf an gane ko kenan wa amra shurakaikum asalin shi to amma an karanta wa shuraka ukum sun kace kenan sai zamanto atafina fa ajmi'u ku tattara al'amarinku ku antum wa shuraka ukun su ma allolinku su tattara nasu al'amari kinan wa shuraka ukun fal yajma'u amrahu atafina kina akan dabiri na fa'i wannan shine abinda wato ya tafi wato akan shi to sannan kuma wasu malamai su suna ganin wa shuraka ukun shi shuraka ukun yana matsayin mubtada an gane ko yawwa kenan wa shuraka ukum falyajma'u amrahu su ma su tattara al'amarin su sai zama to ba a tafi na akan wancan fa'idi ba duk da inda tattai ta kawo mara daidai dai guda ta sai dai nan sai ya zama to in an ce fa'ajmi'u amrakum nan umurni ne ko tahaddi ne an kai musu shi kuma wa shuraka ukum in mun dauke shi wa shuraka ukum ma'tufi ne kaga sai ya zama to mi tahaddi ne su masu abin gawa amur su a ka'iku da al'amari awagar bautar su shi ba su tattaro shi mana shirka suke da suke yake amma an ce wa shuraka uku a kira'ata yaqub sai da mutu a wa shuraka uku ko mu ce atafina kina akan ajma'u ajma'u wawun da kuma shuraka uku kinan nan an kalubalance su da allolin su ko kuma a wa shuraka uku mubtada ne fal yajma'u amrahum sai da mutu jumla ce isti'nafiyya ma'ana nan kinan fa ajma'u amrakum ku tattaro al'amarinku wa shuraka'ukum sannan su alinku fal yajma u shuraka'um sai mutum jumla ce jumla ce ismiya tufidu thubut wal istiqrar ita an kawo thubut wal istiqrar dan sun dogara da ita to ita sai an kawo jumla tabbatatta su an kalubalance su ma cikin kowane lokaci ba ma yanzu ba thumma la yakun amrukum alaykum ghumma sannan al'amarinku kai zamanto wato ya zamanto mai mai nauyi akan ku mai sa muku damuwa kan ku damu kenan sun mafadu ilayya yace to ku kare ne wala tunzirun kan ku saurara ni an gane ko kaga wanda yake gudu cewa mutumin da yake da imani baya jin tsoron kowa in ba Allah ba sai ku mun fahimta ba Imam Yaqub ya karanta wala tunziruni ya fitar da wannan Yaqub abin da sauran su karanta wala tunzirun kenan an shahi waccan Yaqub babu wata matsala duk dai ma'ana guda ta كتيبة في القراءات وأثرها في التفسير والأحكام صفحة تقريبية تسبع عنده وسي برمكار وعند آية تكرشي فإن توليتم فما سألتكم من أجل يمكن جويا كم بعد بايا بل تنبيه كوني با شبانا مفهوم الموافقة domin ko sun juya ko sun bada baya ko sun yi imani da shi bai tambaye su komi ba an gane ko kenan fa in tawallaitum fa ma ubali fa ma sa'altukum min ajr ina shi ne dalilin jawabi ke domin in sun juya sun bada baya bai tambaye sau talata ba in ba sun yi imani shi bai tambaye sau talata ba kenan bai zama kowa jawabin sharfi ana kiran shi jaza'ul muwafaqa ko jawabul muwafaqa ko dalilul jawabi mun gane ko cikin qur'ani yawa gare shi sai kuma ina rabba haku zuwa gare shi dan in ba haka ba wani tafiya to kenan yanzu in sun zo sun bi shi sai shi tambaye su wani abu ba haka ake nufi in ajriya illa ala Allah kaje ce la dashi tana gon Allah ala Allah ba ta saman Allah eh gon Allah tana wajen Allah in ji malamu wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni in kasance cikin musulmai waye umurce shi Allah ne umurce shi kuma wannan zuwa baka annabi mu musulmi na kuma duk annabawan Allah musulmi ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana halifan musliman take ni kuma kana minal mushrikin kuma ba ka bane ba ne sannan kuma yace min النبي يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين النبي سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين النبي يعقوب لعائشه مسلمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي موسى مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي عيسى مسلمين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون to babu wani addini wanda duk ƙarya ta wallan bello yahudanci kirkira shi an kai ayoyin Allah da an ka san wadansu an ka so ka wadansu ciki an ka ce ga yahudanci an ka dauko kiristanci shi ma an ka cire ayoyin Allah an ka san zo an ka tsara an ka ce kiristanci duk annabawan Allah da musulunci sun kawo wanda ita an magana ta fata tashin sa masu cewa addinan al-adiyanu samawiyya wai addinan sun kazo daga sama da ki da yahudanci da kiristanci da da da da musulunci ƙarya ne kuma su ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da musulunci annabi Musa zo da yahudanci annabi Isa zo da kiristanci an gane ko har da malamai da ɗalibai za su akwai masu wasu wannan wannan duk a sai a kalli nasu da kyau shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da shari'a ta ƙarshe amma ba shi zo da musulunci da yace wa ana awwalul muslimina kuma da inda yace kul inni umirtu an akuna awwala man aslam yana nufin awwalu man aslama min ummati ko fi zaman dan in kace shine farkon wanda musulunta su sura annaba musulmi bane wannan ba shi bane to haka ya kamata a yi hatara kwarai da gaske to ga dukkan alamu wanda aya dan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته